أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كراتمنا للتاب بقية المستفيد شرح منية المريد نسيد محمد العربي السائهي muna cikin almadalabu salif matsalabi na uku daga cikin sab'u matsalib shafi na talatin da biyar malam dai har yanzu a nan ma yana maganar ladabi na manzan Allah salasalam a cikin halara ta Ubangiji za mu tashi inda ya ce wa ƙila haƙiƙa masana sun ce adabul insani dalilun ala qadri ittisa'i da'iratihi fi maqamil irfani adabul insani ladabin mutum dalilun shine dalili da yake nuni ala qadri ittisa'i da'iratihi abu sa gwargwadon yalwar da'irarsa fi maqamil irfani a cikin muqami na ma'arifa wato maqamul ihsani kenan iya gwargwadon yalwar ladabinka iya gwargwadon da'ira ka an ce da'ira kamar faɗin gidanka da ka mallaka ko na mutum a gidansa ba ko iya da'ira gidansa ba wani faɗin gidansa bai wuce kwata ba wani labin teji wani teji ɗaya wani teji biyu duk gidansa ne wani uku wani hudu ma ko to ko goma ma wani gwangwani guda duka gidansa ne to haka su a rufai a wajensu gwargwadon yalwar ladabin mutum shine gwargwadon faɗin matsayinsa a cikin makamin irfani matsayin nan na ma'arifa kaga ne ladabi kusan shine kololuwa wa qila a wata faɗa kuma aka ce ko wa qila fi ma'anar ayatul karima gairu haza yace haƙiƙa malamai sun faɗi maganganu gairu haza wani wannan fassara da muka kawo na malamai fi ma'anar ayatul karima cikin ma'anar wannan aya mai girma yana maganar ayan nan dai ma zagal basar wa ma daga ya kawo maka fassarori mabambanta daga malamai mabambanta to ba su kenan ya fassarar da aka yi wa wannan aya ba an faɗi gairu haza wani wannan abin da muka kawo fi ma'anar ayatul karima cikin ma'anar ita wannan aya mai girma mimma la yumkinuna fi hadhihi al-ujala wanda ba zai yiwu gare mu cikin wannan littafi istifa'uhu mu cika dukkan faduduwan malamai da irin fassarorin da suka yi wa wannan aya amma yace walil mashaykil kummali radiyallahu anhu min al-ibarati an samu daga shehunai kamilai wato al-kummalu radiyallahu anhu min al-ibarati na fassarori da suka kawo fi kamari adabihi cikin cikar ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma al-hadratil ilahiyya tare da halara ta ubangiji an samu daga shehunai kamilai ma la yakadu yudraku hasruhu abinda baya yiwuwa a riski iyakance shi wala istiqsa'u wala kaiwa kololo a ce ai ga iyakar abinda malamai suka faɗa cikin bayanin matsayin ladabin manzan Allah a halara ta Allah ya ce wa alahatainil ayatainil karimataini madaru kalami man abbara an zalika min fuhulit dariqataini ya ce a kan waɗannan ayoyi guda biyu da muka kawo kasan duka yana magana a kan wa innaka la'ala khuluqin azim da kuma ma zagal basar wa ma daga su ne a hatainil ayatainil karimataini akan bayanin waɗannan ayoyi guda biyu masu girma aka samu madaru kalami masu kwana na zancen man abbara an zalika wanda ya yi izina da waɗannan ayoyi min fuhuli ɗariƙatar daga bujimai na malamai arifai na waɗannan hanyoyin ayoyi guda biyu ya ce wa min ajma'in ibarati yana daga mafi tarowar ibarori ko fassarori wa au'abaha mafi gamewanta fi hazal babi a cikin wannan babi da ake magana na ladabin manzon Allah yace ibaratu shaykina qulbil aqdabi irin fasarar da shehu muhammad tijani kudubin kudubai yayi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa arzahu ya yarda da shi shi ma ba a bar shi a baya ba yakan tasa ibarar ma tana cikin ajma'ul ibarati mafi tattalowar ibarori gaba daya wa au'abuwa mafi gamewanta radiyallahu anhu ardahu wa anna wa nafa'ana Allah ya amfanar da mu wa sa'iral ahibba da sauran masoya ya amfanar da mu bi ribahu da yarda shehu tijani yace wa nasuha bayanin ibara shehu tijani game da ladabin manzon Allah kama fi jawahirul ma'ahi kamar yadda zo a cikin littafin na jawahirul ma'ani na saidi aliyu harazi shehu tijani to i'lam kai sani ya kai muridi sadiki annahu sallallahu alaihi wa sallama ka sani cewa shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi lamma kamula khulusuhu ila awdanil qurbi yayin da tsarkin zuciyarsa ya kammala zuwa ga guraren zaman nan na kusancin ubangiji na ƙaba ƙausani au adina ɗin watamkinu fi hadratin lahi ta'ala da kuma samun tabbata daga halara ta Allah ta'ala allati la madma fi hali gairi wanda ba wani wanda yake kwaɗayi na samun irin wannan matsayin ladabi na manzon Allah fiha a cikin halara ta Allah shi kaɗai ne yake da irin wannan matsayin ba wanda yake tsammani ko kwaɗayin riskar matsayin ladabin manzan Allah a halara ta Allah ya ce to kana ka'iman fiha manzan Allah ya kasance matabbaci a cikin wannan ladabi da kuma wannan halara bi takamilil adabi da cikakken ladabi wa takamilil arabi da cikawan bukatar da ake nema gare shi wa takamili wa za'ifil kidmati da kuma cika ayyuka na hidimtawa a wannan halara ta ubangiji fi kulli ma baraza cikin duka abin da ya bayyana wa ma ya buru da abin da zai bayyana a nan gaba min alhadarati na wannan halara ta ubangiji min al'asirari na asirce asircen ubangiji wattawakkuwati da abubuwan da abubuwan da suke afkuwa wata jalliyati da kuma tajallin ubangiji fi zahirin ilmi wa ba'ini cikin mabayyanin ilimi da kuma koyayyansa wa ba'in alhadarati ilahiyya da kuma boyayyen sirrin halara ta Ubangiji. To, falayiftaru an zalika manzan Allah baya yankewa ga balin wannan cikakken ladabi miƙidara ƙarfata ainihin gwargwadon ƙiftawar ido. Daidai da ƙiftawar ido, manzan Allah baya yankewa da cikakken ladabinsa a wannan halara ta Ubangiji. Wala ya ƙau minhu tafaridu kuma wani sakaci baya afkuwa gare shi, fi haƙƙin cikin wani haƙƙi min hukuki tajalliyati. daga haƙoƙin tajallin zatin Ubangiji, kullama bara da mina tajalliyati shay'un ko yaushe wani abu na tajallin zati ya bayyana, manzo Allah baya sakaci cikin ladabi ga wannan tajalli. Alaka sarati ya abu sa yawan waɗannan tajalliyatu da kai. Suwa suke mana surutu. Alaka sarati ya abu sa yawan wannan tajalliyatu din kowace ta bayyana to maza Allah yana cikakken ladabi ga wannan tajali na halara ta Ubangiji duk da yawanta wa adami nihayatiya duk da yawan tikewarta da karewarta ko yaushe tana kullu yawmin huwa fi sha'ani ko yaushe Allah yana cikin zakkar da lamarin sa ne to kowane tajalli ya bayyana daga tajallin zati to manzo Allah yu'dihi yu'dihi haqqahu min al-ubudiyyah manzo Allah yana ba wannan tajallin haƙƙinsa na ubudiyya bauta min gairi ikhlalin ba tare da takushewa ba wala ba'atin kuma ba tare da yayi launi ba wala tazahazuhin ma ba tare da wani gushewa ko zamewa ba an mawqifil kamali ga matsayinsa na kamala da cikin ladabi a halara ta ubangiji fa inna adwaral wujudi domin jujjuyawar halittu kamar haihuwa da mutuwa da girma da tsufa da jinya da rashin lafiya da wadata da talauci abu ne da koyaushe suke faruwa to jujjuyawar wannan halittu a matsayi na halaye mabambanta bi kulli ma ta tsawara bihi da dukkan abin da alwujudu take jujjuyawa da shi min khairin na alheri ne au sharrin ko na sharri au jalabin ko na jawo amfani au daf'in ko na tunkuɗe wata cuta au ilayin ko baiwa ta ubangiji da ya bawa wani au man'in ko hani da Allah yi wa wani au taharikin ko motsawa au taskinin ko nutsuwa au talwinin ko kuma canja launi ila sai ya ka sami ta daura da kai zuwa sauran wato kashe-kashe da yanke-yanke na jujjuyawar kaunu gaba daya mimma ya arifu al'amma daga abin da ammawan mutane suka sani ba ma iya abin da arifai ne kadai suka sani ba amma abubuwan da na lissafa yanzu kowanne gaba garin mutum ya san ana aiwa ana mutuwa ko ya san ana samun wadata ya san ana talaucewa ya san ana jinya ya san ana samun lafiya ko wannan taɗauratu ne mimma ya arifu la'amma wanda gama garin mutane suka san shi fi zawahir rududi cikin mabayyanin halittu gaba ɗaya wa ma ya taɗaura da abin da yake jujjuyawa fi bawaɗin wujudi a cikin baɗinin samuwa min al-iradati na nufin ubangiji wa takhayyulati da kuma kamanceceniya ta zuci wa tawahhumati da zace-zace wal khawadir da tsirga zuci wal afkari da tuntuntuni kullu zalika dukkan wannan abubuwa tajalliyatul haqqi subhanahu wa ta'ala tajalli ne na Allah al-haqqu tabaraka wa ta'ala tsarkakakken sarki da Allah bai yi tajallinsa a cikin wannan abun ba to da bai juya daga wannan sifa zuwa ga wancan sifa ba da bai juya daga wancan hali zuwa wancan hali ba shehu ya ce kullu zalika tajalliyatul haqqi dukkan wannan abu da ka gani tajallin haƙƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala bi asari sifatihi da bayyana guraben sifofin zatinsa wa asma'ihi da sunayensa ma san magairuhu subhanahu abinda ba waninsa a wannan tajallin subhanahu wa ta'ala tsarkakakken sarki fi kulli ma sami da cikin dukkan abin da ka ji na ya faru a duniya mai kyau da mara kyau to tajallin zatin Allah ne ya tajalli a cikinsa da wata daga cikin siffarsa ko kuma sunayensa wa huwa sallallahu alaihi wa sallama to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi mawqifi kamalihi cikin mawqifi ko matsayin cikar ladabin sa Allah ta ubangiji da'iman ko yaushe abadan har abada sarmadan ko tare da shudewar zamani yudi jami'a tajalliyati haqqaha yana bawa dukkan tajalliyatu nan na zatin Allah yana ba da cikakken haƙƙinta wayuwaffi adabaha kuma yana cika ladabinta da ake nema gare shi wa huwa fi kulli zalika shi manzo Allah cikin dukkan wannan ka dauratu tajalliyati din lillahi yana yi ne zuwa ga Allah wa billahi kuma dan Allah ba dan neman wani abu a wajen Allah ba kawai Allah ya cancanci a masa wannan ladabin shi yasa ake yi lillahi billahi in ta haka lamu sayyidina radiyallahu anhu sayyidi muhammadu alabi a sai yake a nan ne zancen sayiduna shugabanmu shehu tijjani da jalawa anhu in ta zancen ya bike bi lafazi da lafazinsa da ya furta sayyidi aliyu harazimi ya rubuta fi jawahirul ma'ani cikin littafin jawahirul ma'ani wannan duka shehu tijjani yana bayanin ladabi na kamalar ladabin manzo Allah a halaratan ubangiji sai malai ce waka fi hazal qadrul ladhi zakarnahu fi hazal mahalli wannan gwargwadon abu da muka ambace shi a wannan mahalli na bayanin cikan ladabin manzon Allah ya kafi yana isarwa mimma asharat ilayhi al-ayatul qur'aniyya daga abin da wancan ayoyi na alqur'ani suka yi ishara zuwa gare shi min kamali adabi nabiyina na daga cikan ladabin annabi musallallahu alaihi wasallama da yake yi ma'al hadaratin rabbaniya talar da halara ta ubangiji ya cika ne da bayanin da shehu tijjani ya yi game da kai ladabin manzo Allah a halara ta ubangiji to alhamdulillah